بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أولد والخاتم ما سبق ناصر حق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجال العزيم رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ اجري لنا بهذا المعدن والتعدي بنظرة تأتي لنا بالزبر أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha hudu ga watan ramadan idan sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana alif dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyar ga watan april 2023 za mu tashi daga inda muka tsaya a tafsirin surat kawai a za mu tashi da Allah subhanahu wa ta'ala da karka da kawai su masaki ne mu aya ina da nan ko? Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العين وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمر وعسل وشيء من صدر قليل وذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين قالوا ربنا باعد بين عبدنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبر
آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا أرسلنا عليهم سير الحرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات يقل خمس وعسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرآن زاجلة وقدرنا فيها السير وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام نائمين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم آجل ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور التي لقد كان لسبع في مساكنهم آية hakika ya kasance ga mutanen saba'i shi masakini yiwu a cikin mazauninsu ko mazaunansu aya aya ta kasance jannata ne an yaminin wa shimal wata kan gonaki gonaki da suke jefannin dama da jefannin hagunsu za mu zo mu bayani duka muna fassara kalma bayan kalma janna tana an yi minu wa shimal kulu min rizqi rabbikum wa shkuru la ku ci daga arzikin ubangijinku washkuru la ku yi godiya ga ubangijinku baldatu tayyibatu wata kangari ne mai daɗin zama wa rabbun ghafur suka da ubangiji mai gabara fa a'arabu sai suka bauɗe suka kauce daga bada godiyar wannan alimar Allah fa arsalna alaihim sayyidan ardi sai muka aiko musu da da wata ruwa wanda yake mai karfin gaske ko wanda ake kiran shi ardi wa baddalnahu bi jannatayhim jannatayhi sai muka canja musu da wayancan gonakin nasu guda biyu muka canja musu da wani su gonakin guda biyu waɗanda suke zawa da yi kullum hamsin wayansu gonaki ne wayanda suke ma'abota bushiyoyi bushiyoyin nan ba su da kayan itatuwa kayan itatuwan su ma bari ma masu tsaci ne wa asalin da bishiyoyi na ƙaya wa shay'in da wani ɗan abu min sidirin kalil na daga bishiyar magariya ya kaɗan zalika wannan canjawar da muka yi musu maka canja musu daga wancan gonakin zuwa waɗannan gonakin da zai nawo mun saka musu ne lima kafaru ta sababin abin da suka yi na kafir cewa Allah ko na mutum cewa Allah wa hali gaza watan wayan wa hali gaza a wa hali gaza shin ana yin ijaza da nu a bayan ijaza shin ana yin sakayya ne face ga ai ana yin sakayya ne kawai ga alkafur waɗanda suka kasance a shin ana yin sakayya ne kawai ga iya wanda suka kafa ce a a har waɗanda suka bari har waɗanda kuma suka aiki na gari kuma na musakaya wadda Allah bainahum muka sanya garin tsakaninsu tsakanin su mutanen saba nan wa bayyana kuran da ke baraka na biya da tsakanin garin da muka yi alƙarya da muka yi wa albarka a cikin ta kuran wata alƙarya ce zahiratan wadda take maɗaukakiya wa kaddarna fi hasai muka kaddara musu tafiya a cikin wannan garin siru shiya layaliya ku yi tafiya a cikin wannan garin cikin dare dararraki da kuka so wa ayyaman da kwanakin da kuka so aminina kuna amintattu faƙalu sai suka ce rabbana ba'il baina asfarina ya ubangiji ubangijin mu ba'il baina asfarina akwai ruwa da kuma ta zo rabbana ba'il baina asfarina ya ubangijin mu ka nisanta tsakanin tafiyanmu da garin mu zuwa wannan gari da kashe gari da alƙarya ce mai albarka wa zalamu an kusahu suka zalunci kawunan su wa ja'alnahu ahadith maka sanya suka zamanto tarihi baki daya a cikin halaka wa mazzaqnahu kullu mazzaq maka daidaita su maka rarraba su dukkan rarrabawa wa mazzaqnahu kullu mazzaq inna fi zalika hakika wannan abin da aka ambata la ayatan abu la ayatin ayoyi ne li kulli sabarin shakurin ga dukkan wanda ya kasance mai tsananin hakuri kuma mai tsananin godiya ga Allah subhanahu wata'ala wannan ayoyi da makaranta alaƙar da ayoyi da suka wuce shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari da kafirai suka ce wa qala allazina kafaru la la ta'tina sa'a qul bala wa rabbi la ta'tina ku cewa alkiyama ba za ta zo mana ba yanzu Allah ya ce manzo Allah ka ga mu farai ta alkiyama nan ta zo mu da Allah kuma ya ba mu labari cikin suran nan gaba da mu wannan ayat mutane suke cikin daɗi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke cewa وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذب عن به جنه kafirai suke gaya jama'a ku zo mu nuna muku mutumin nan da wai zai ba ku labari bayan kun musu kurin da ke wai za ku tashi ku zaman so cewa a sabon rayuwa ko sababbin mahalita to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to bari in gaya muku duk wani izgilancin da kuke yi ku sani akwai waɗansu mutane waɗanda suka zo gabaninku wanda suka rayu gabanin alshehu sun fi ku yawan dukiya sun fi ku yawan 'ya'ya tare da haka suna cikin rayuwa ta jin daɗi da kwanciyar hankali da kayan abinci da kayan itatuwa da aminci amma maimakon su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan ni'imar da ya musu sai suka ki suka kaɗa suka suka fitin cewa Allah su ka dama al'adar Allah ne idan ba ka gode ma ni'imar ka ba to za ka waye da yi wannan ni'imar da zaman to maka halaka Allah ke yi Allah baya cin da ni'imar da yau mutane har sai sun canza halayyar yana cewa zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'ama ala qaumin hatta yughayyiru ma li anfusihim ubangiji subhanahu wa ta'ala bai kasance yana canja ni'imar da ya yi wa waɗansu mutane ba har sai sun canja daga cikin halayyar wannan kenan za kuma ka iya cewa alaƙar wannan a laƙar gane da kamar shi masakin mu aya alaƙar wannan ayar da ayar da ta wuce gaban da ayar da jiya jiya idan ba manta ba ayoyi ne da suke ba da tarihin wa annabi Sulaiman ko to sai Allah subhanahu wataala ya labarta mana ya wore wa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam iska ya wore mushi aljanu aljannan ma suna mushi suna mai hidima yadda ya ga dama ko daga cikin hidima ya amalu na goma ya sha'u min mahariba wa tamasila wa jibanin kaljawabi wa kudurin rafiyatin duka suna mai irin wa'annan abubuwa to da man tallaje akwai alaka tsakanin shi garin mutanen garin sama da annabi Sulaiman Isa bayan an gama kawo yayin annabi Sulaiman ta ce so a kawo menene alaƙar su ai garin garin garin nan na sama ko Humra garin nan ne ko Ma'a garin nan ne inda alhudu hudu ya je ya gano Bilkis ya zo ya ba wa annabi Sulaiman labarin ta bayan annabi Sulaiman ya zo ya sauki ya sauka da sansaninsa ya duba ya ce قال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد وقال أعدت بما لم تجد به وجئتك من سبع بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دونها wudu wudu shi ne ya zo bawa annab Sulaiman labarin Bilkis da yadda take mulki da yadda da abin da suke bauta ba ita kuma Bilkis ɗan aure da take a wannan gari ne da aka ce na Saba ko Ma'ar saboda haka can je an ba da labarin annab Sulaiman bari a kawo muku labarin wannan gari na mutanen Saba'a waɗanda suke ko saba'in waɗanda suke da alaƙa da annabi Sulaiman so da ya aura daga wajen wannan da Allah ya ce laqad kana laqad kana lamun din za ta wada kan jawabin muqassam ne jawabi ne na rantsuwa al-muqaddar abin kaddara cewa wallahi kar ita kuma haraji ne na tahqiqi da tauhidi wallahi lallai aya ta kasance mai saba'in ga saba'in su saba'in wata kabila ce a cikin garin da ake ce mishi ma'arab wanda wannan garin yanzu zai wada cikin ƙasar yanayi an gane ko an ce an kira su ne da saba'a ko saba'in ko saba'u ko ma dai wanne saboda sunan ɗaya daga cikin kakanninsu ne sai aka jinjina su da wannan garin arsuna kamar yadda adawa mutanen annabi hud aka jingina su da sunan kakansu iram inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adi irama zati imad wannan iram din sunan kaka ne a na agawa to kuma ake laqad an ce akwai ruwaya da ta zo ko kira'a kira'a da ta fi shahara shine laqad kana li li sab'in shine jaburi irin su ibnu kathir da abu amir su kuma suka tafi da laqad kana li sab'a ba li sab'in ba an gane idan ka ce laqad kana li sab'in to kana nufin cewa wannan saba'in sunan wani mutum ne kakansu kuma wannan za a iya yin tasirifinsa mafarafin kalma ne idan ka ce misaba'a za ka ce a wannan mamnu'atin min sarfi ba za a iya yin sarfinsa ba a larabce saboda alamiyya da ta'anisi da ta zo a cikin kalma. لقد كان لسبق فيما في كان في مساكن يوسف يا ان يا زو اقراو ان غدا uku mutawatirai akwai qira'a hasu da hamza sun ce laqad kana lisabin fi maskanihim fi maskanihim su kuma irin su a isa'i suka ce laqad kana lisabin fi maski maskinihim su kuma sauran jamhuri suka tafi akan da karkar da saba'in fi masakinihim ruwayoyi kira'o'i ko ruwayoyi daban-daban guda uku mutawatirai da karkar da saba'in fi masakinihim aya hakika aya ta Allah ta tabbata a cikin mutanen sama a gidajen su ko a gurin zaman su idan aka ce ayan annan in ka ga dama za ka yi kanta da ayan ayatun makru'a ayoyi ne wanda ake iya karanta su ne duka wannan ayoyi na alkur'ani Allah ya faɗa mana sunan ya turo alaikum ayatun lahi mubayyinatin da yukhlil ladina amanu wa amilus salihati ila zulumati ila nur za kuma ka yi du'a wayannan ayoyi ne kauniyya ko ayoyi nazariya ko manzuriya waɗanda ake gani shine sammai kasai wani sama da sauransu inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab wannan ke janna tani an yaminin wa shimal menene ayar da Allah ya ce a kone abin al'ajabi ga mutanen saban nan yace abin al'ajabin shine jannata ne suna da wa'insu gonaki guda biyu an yaminin wasu wani a dama da hagu wasu malaman tafsiri sun tafi kan cewa suna da wata korama ce ko wata kogi wanda a daman kogin gonaki ne gona ce guda biyu a hagu kogin gonaki ne su ma guda biyu a wani malaman tafsiri suka ce a wata kan gonaki ne birjik da kayan itatuwa masu yawa a daman gonaki ne birjik da kayan itatuwa masu yawa a hagun wannan hanya a ruwa wani suka ce a hanya ce kawai ba ruwa bane ba hanya ce in dai ka zo wucewa gefe da gefe da gefen ka na gunka dama gonaki ne da kayan itatuwa birjik da ciyawa kurra kyas Allah ya mutu sai Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu ku ci daga arzikin ubangijin ku waɗannan kayan itatuwan da aka da Allah ya arzuta ku ku ci kuma ku nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ku ba wai ku ci ku alhamdulillah ba ku ci ku ci alhamdulillah ku ƙara samun zuriyar Allah zuciyar ku kuma gaɓoɓin ku su ringa biye su ringa bauta ga Allah da biyayya ga yi ana ganewa kalmar da aka ce washkuru lahu washkuru lahu a alkur'ani ko da mafi yawan ma larabci duk da akwai larabcin da idan ba a kawo kan ba ma yana zuwa duk inda aka ɗauki kalmar shukuru a alkur'ani ana so a yi magana a kan kanta ita kaɗai ba wai ubangijin da ya maka abin da za a gode mai ba a ita kanta ita kaɗai za a gaba ta taɓa zuwa da lamba daga bayan ba za ta taɓa zuwa da lamba shi ne ne misalin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake rabbi auzi'ni a nashkuru ni'imataka allati an'amta alayya a nashkuru akwai lama a ƙarshen ta a naskuru ni'imata kallati an'amta alayya ko kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yake waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun waskuru ku gode wa ni'mar Allah amma idan godiya ta ta'allaka da Allah subhanahu wa ta'ala eh to zaka ji ta zo da lamin zaka ji Allah ya cewa wa sai ni san da walidai ko amartu ummu wahnan ala wan wa hamluhu wa fisaluhu fi amai dikri anashkuru li kaga nan da wal walidai ka ilayhi wasil da can wajen da yake cewa fazkuruni azkurkum washkuru li saboda Allah yake magana akan wannan kina shine Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum washkuru la ku ci daga arzikin ubangijinku kuma ku gode masa baldatu ayyibatu yace gari ne wannan gari na sawa gari ne mai amincin da aminci na gaske a cikin wannan garin idan na zo bayani ne ke zan gaya muku ya aminci gari ne wa rabbul gafur suka da ubangiji mai gafara da aka ce baldatun tayyiba ibn ashur yace wani gari ne wanda Allah ya alƙa shi da kayan itatuwa da kayan abinci banda ba ba su da wata wahala ta kayan abinci kowane irin nau'in abinci kowane irin nau'in bishiya suke ba da abin da za a sha goshi to akwai wani akwai wani bishiya wannan ne suka haɗu da ubangiji kuma mai gafara me ake yi da ubangiji mai gafara shine ubangijin da yake fuskantar bayansa ya suturta musu laifuffukansu gabanin ma wani ya an gane kaga suna ne suna cikin yau kuma ta cikin yawa wanda sun tsayi ba wa rabu da farko fa a aradu ko fa arsalna alayhi sayyidan arim ko fa aradu amma sai suka ki bawo da godiyar su ga wannan niyyar Allah suka bijirewa goje ma Allah suka bijire ma biyayya ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce fa arsalna alaihim sayyidan arni sai muka aika musu da watakan shi kansa sayyidan arni wasu malaman tafsir suka ce sunan wani kogi ne da yake da suna arin yi Allah ya sa ruwan kogin na ya balle ya shigo shi ne dukkan gurin baki da wani suka ce a'a sai da arin wani ruwa ne ya da wur kamar jini ya yanko cikin garin nan ya cinye wani suka ce a'a wannan jannatai ne an yi nilin wasu maɗin nan wannan gonakin su ne na gefen kogi na gefen na dama da gefen sanahu to wannan kogi ne Allah ya fiye cinye ruwan kai cinye kayan hawa arsalna alaihim sayyid harim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn saboda haka Allah ce sai muka canja musu muka canja musu daga wa'incan gonakin masu kayan itatuwa masu daɗi sai muka canja musu bi jannatayn da wa'insu bi jannatayn jannatayn da wa'insu gonakin wa'inda wa'innan gonakin zawa da yi kudin kamfin ne wa'insu gonaki ne bishiya a gonakin ba wata bishiya face bishiyar da take da kayan itatuwa masu ɗaki za su ci ba su ci ba zawa da yi kudin kamfin wa asalin da kuma bishiya waɗanda take da ƙayoyi ka iya kiranta da aduwa za a ci ɗaya ba a ci ɗaya ba ذوات جبل خمس وعدل وشيء من سجر قليل دا وانا وان كدان daga bishiyar magariya dan kadan daga bishiyar magariya a magariyar ma da Allah ya bar mu ita kai ka san komai yau magariya har da mutuwa ko ana yin magariya ko shi to ba ba kuma tare da haka ba da yawa insha Allah wa shay'in dan kadan wannan shay'in tana nuna dan kadan ne ko ban Allah ya dan kadan ya ƙara karfafa maka dalilin ba dan kadan ne bishiyar da ta kama gayar da Allah subhanahu wataala ya ya canza wannan ita ana gane ba aya ta musu magariya wanda da ita magaryar ana amfani da ita ne a matsayin sabulu sun balle wajen wanke gawa wanda har yanzu ma ana amfani da shi idan gawa ta rasu an aka yi mata wanka normal ana jika magarya a wanke ta shigo da ta kafa da menene Allah sun ba da lokacin da yarsa sai da Zainab ta koma da radiyallahu anha ta koma ga Allah annabi ya umarta masu mata wanka yake ki mata wanka daga wannan bishiya na magarya shi ne yanzu kuma a maimakon sabulu da yanzu ake amfani shi ne Allah ya ce zalika wannan abin da muka canja musu wannan abin da muka canja musu wannan gonakin nasu masu daɗi da muka canja musu zuwa wannan gonakin marasa daɗi masu bishiyar kaya da bishiyar kaya ta masu aji da wani ɗan kaɗan daga bishiyar a wasu ainihin magariya to wannan ne wato kan fadin ma Allah shi kansa wa baddalna hum bi jannatihim jannatin ko muka canja musu daga bishiyoyin su akwa daga gonakin su zuwa wasu gonaki shin za a kira a bishiyar kaya da ta magarya a matsayin gona saboda idan aka ce ma janna lambu ma ba ake magana ba shi ɗaya to wannan za su mato lambu to me ita Allah ya ce ya kamata ka tambayi kanka me ita Allah ya kuma ya ce mun canza masu da gonaki gonakin su da wasu gonaki bayan wa'annan ba gonaki ba ne ba wanda aka canza masu da su wannan shi ne abin da ake ce mashi a larabce musakalatul lafaziyya mutum da ya zo ya saka ya maka abin alkhairi misali ko kace mai misali ai ya mun ya mun bakin bishara ni ma zan bai bishara in tashi bishara in in tashi ne ko bishara to sam ko ya mun bishara ban mai bakin bishara to mustaqil fil lafziyya kenan akwai ta da yawa a alqur'ani kamar da Allah subhanahu wata'ala yake wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithla sakayyar mummunan aiki shi ne za a murna masa aiki ana ganin ana mummunan aiki mushakar da lafiya ke ana gane kuwa ana zai yin wani mummunan aiki an fahimta haka zalika zaka da Allah subhanahu wa ta'ala cewa kamar ni ta da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma ta da alaikum mushakar da lafiya zaka ji Allah yana faɗa wa inna munafiqina cewa inna ma nahnu mustazun sallar ne Allahu ya sazu Allah na isi zai ba ya yi sani ba ya yi isi zai Allah ba ya yi isi zai ko ka ji Allah ya cewa wa makaru wa makaran ba wallahu khairu makir ko makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashun da dai sauran sauran ko inna mu yashidu na kaida ba a ji kaida duka wannan mutanen da lafiya kai man ka zo ma ba ka fara ka an fahimta wannan kenan a wabajen nan bi jannatain jannatain da wace yi kullum kafin wa asalin wa shay'in min zalika zalika jazaina hum bima kafaru bi din nan ba ku sababiyya ke kenan wannan abu da muka canja musu ta sababin kafircewa Allah da suka yi ta sababin bijircewa Allah da suka yi sai gode wa Allah a ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu وهل يجازى إلا الكفر أنا كنا أنا شن كوي وإن سكا بدل شيء أنت يوا ساقية أه وإلى أن مجمع وإن يجازى دم شين قراءة تفي شورى شين قراءة ناجم شين قراءة ابن كثير شين قراءة ابن عمرو شين قراءة أبو عمرو shine kira'a ibn amir kira'a shu'ba da abu ja'far amin da Allah ya ce wanda Allah bainahum ko ita ta gaba wanda Allah bainahum wa bainal qura allati barakna fiha كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ها Allah yana gaya mana cewa fa a garin nan nasu suna da lambuka shine lambu jami'in lambu ne lambuka ko suna da lambuka masu yawa da kayan da kayan abinci a ciki da kayan marmari a ciki kuma gari ne wanda yake da kwance yake da daɗin rayuwa a cikin sa sannan Allah ya ce dan kun tashi za ku yi tafiya don shi kai ku ko yawo ku ku tafi ko da dare ko da rana a matsayin amini na ko amintattu ne duk kasar da ta samu arzikin abinci ta samu arzikin kwanciyar lafiya na ake bukata babu da muke kuka Najeriya حيث قال أتستبدلون الذي هو أدنى للذي هو خير ga abin da yake mafi alheri ya rubu ku taƙi to su ma fa wai Allah wani abu mai daɗi su je yadda suka ga dama su dawo lokacin da suka ga dama a kira suke ina a ne tsanta shi Allah ne sai Allah ya ce ne wa zalamu anfusahum sai suka zalunci kansu wa mazzaqnahum kullu mumazzaqin da suka zalunta wani allahun ahadi muka sanya suka zama zoma tari baki da ajiyar duniya wa mazzakna kullum mazzak muka ɗaiɗaita su kowanne san da wahala kuke so ku ta Allah ya san da wahala kuke so ku ta to shi kenan wa'annan garin ku tafi can wa'annan a'a asiban nasu an yi ku an yi kulu aman na wulatar sai ga Allah ba shi dukiyar yana sarrafi lokacin da yake amma me ya rika yau shi ne neman matan banza yau shi ne kayan maye yau shi ne shaka haka ko ita bai wannan dukiyar yau shi ne wani almubazanci yau shi ne kasuwanci a haɗa shi da riba sai aka wayi gari yau shekarar ta kaza an nemi kuɗin nan an rasa yanzu za a ya nema gidan haya mai ita saboda ni'imar da Allah ya masa ya canja ka sai Allah shi ma ya canja wanda mafhumul mukhalafa idan Allah ya baka ni'ima ka dawwama kana gode wa Allah da ni'ima ba zai yi Allah ya canja maka mai ita manzana